الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أعظم نعم الله على عباده أن يهنئ لهم بيوتا يذكر فيها اسمه قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يا كل من في جراتا وأهنئكم يا كل من في جراتا وأهنئكم على افتتاح لهذا الجامع الثاني أهلي هنا في جراتا وتواجهكم حزبية نتنة ما أقبح الجاني أنتم ذو رحم والله بينكم ما بالكم أمس لبيتم لشيطاني لا تتركوا أحدا طوعا يفرقكم واستمسكوا بالهدى والدين سياني تعاونوا بينكم بالبر والتقوى تلك الوصية للقاصي وللداني عباد الله إن هذا اليوم يوم مبارك من أيام جراتاوى فقد يسر الله تعالى أن تعود شعيرة الجمعة إلى هذا المسجد المبارك الذي شيد سنة ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين بعد مدة من توقف إقامة الجمعة فيه وهذه نعمة عظيمة تستحق الشكر وهي مسؤولية في أعناقنا جميعا عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه والحديث متفق عليه واعلموا أن عمارة المساجد ليست بالبناء وحده وإنما بالصلاة فيها وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وتعليم العلم وإصلاح ذات البين ويتحقق ذلك كله إذا صادف المسجد أئمة يخشون الله تعالى كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إن إقامة الجمعة في هذا المسجد نعمة تستوجب الشكر والشكر يكون بالمحافظة على الصلوات وبحضور الجمعة مبكرين وبالإنصات للخطبة وبإحياء المسجد بالذكر والعلم لا أن يعود إلى الهجران بعد هذا اليوم فلنجعل هذا المسجد بيتا يجتمع فيه الكبار والصغار وتعلم فيه العقيدة الصحيحة والقرآن الكريم والأخلاق الفاضلة وليكن منطلقا للإصلاح بين الناس ونشر المحبة والتعاون على البر والتقوى أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق اجمعين بلغ العلا بكماله فاق الورى بجلاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون لقد حافظ آباؤكم وأجدادكم على هذا المسجد وشيدوه قبل عشرات السنين وبذلوا أموالهم وجهودهم ليبقى منارة للإسلام واليوم انتقلت الأمانة إلينا فهل نحفظها كما حفظها من قبلنا احفظوا مسجدكم بالمحافظة على الجماعة احفظوا مسجدك احفظوا مسجدكم بالعلم والتعليم وإكرام العلماء واجتناب الخصومات التي تفرق الصفوف واجعلوا هذا المسجد قلب جراتاوى النابض بالإيمان والهدى نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المسجد عامرا بالطاعة إلى قيام الساعة وأن يجزي من بناه ومن وسعه ومن خدمه خير الجزاء وأن يجعل الله عز وجل الخير والبركة في أهل جراتاوى في دينهم ودنياهم ونسائهم وذكورهم وكبارهم وشيوخهم وأن يكون معهم دائما ودوما نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كل المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والمغفرة اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kai, bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da salati da sallama da jinjina ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah, mu sani cewa yana daga cikin ni'imomi masu girma wanda Allah ya yi wa bayan shi, wato yana cikin ni'imomi masu girma wanda Allah yake yi ma bayan shi, Allah ya sauƙaƙe masu gidan ibada. wanda za a ɗora ambatan Allah a cikin shi, wanda za a ɗora salatin annabi a cikin shi, wanda za a ɗora karanta alƙur'ani mai girma a cikin shi, Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin alƙur'ani mai girma. Ya ce, Fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yi fi hasmo, a cikin gidaje, wani gidaje ne su ne masallatayya. Azina Allahu wanda Allah ya yi izini ya yi umarni an turfa'a a ɗaukaka su masallatayya. Allah ya yi umarni a ɗaukaka su, ɗaukaka su ta hanya biyu ne, ana ɗaukaka masallatayya ta hanyar ɗaukaka gininsu, a yi masu gini maɗaukaki, wanda duk wanda ya gani ya san wannan masallaci ne ko na goya ya san kura, yanda zai kasancewa ko kafiri duk arnancin arni da ya ga ɗakin Allah ya, ya gane cewa yana da bambanci da ɗakin ka da ɗaki na da ɗakin wasu. Don haka Allah ya ce, Azinallahu an turfa. Allah ya umarni a ɗaukaka masallatayya wajen gina su, sannan ya yi umarni a ɗaukaka su ta hanyar tsabtace su da tsarkake su da kulawa da su kar a same ku mutanen jiratawa ɗakunan amaranku sun yi tsabta akan masallatayyan Allah inda kuke bautar Allah idan kuka yi haka ba ku girmama masallatayyan Allah ba dole ne ɗakin ka na kwana yanda kake kula da tsabtace su da tsarkake shi to ɗakin Allah ya zama kana ba da gudunmuwa kana tashi tsaye yanda ya dace wajen ɗaukaka shi da tsabtace shi da tsarkake shi ‘yan uwa musulmi Allah da kanshi ya ce ya yi umarni a ɗaukaka masallatayya sannan ya ce wa yuzkaru fi hasmuhu kuma ya yi umarni a ɗora ambatan sunan shi a ciki masallaci wurin ambatan Allah ne wurin ambatan sunan Allah ne ya ku bayan Allah mutanen garin jiratawa ku sani cewa buɗe wannan masallacin mai girma mai albarka yana daga cikin alheri wanda Allah ta'ala ya kawo a cikin wannan gari na jiratawa ya ku bayan Allah mutanen jiratawa ku yi hattara da ƙungiyanci ko da wani zai shiga kungiya to wuyan shi da kungiyanci kungiya daban kungiyanci daban duk kungiyar da take kira zuwa ga rabuwar kanu take kira zuwa ga fitina take kira zuwa ga matsala wannan kungiyar kungiyar shedance ba ta da alaka da Allah ba ta da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ƴan uwa musulmi mutanen jiratawa kar ku yarda fitina ta kungiyanci ta zo ta tarwatsa ku ku ‘yan asali guda ne, iyaye ne da kakanni da ‘yan uwa da ɗiya da jikoki, don haka a ce wasu ƙungiyoyi na addini za su zo su kawo ruɗani cikin jiratawa, wannan cin amana ne wanda ya karɓa kuma ya yarda da ya kama ma yaushe muna zaune uwanmu ɗai ubanmu ɗai. Macirinmu ɗaya muna fahimtar juna, muna mutunta juna, muna girmama juna, ba gaba tsakaninmu, babu matsaltsalu tsakaninmu. kawai haka sai wasu mutane su zo da shirga shirgan tumbuna su zo su yi zaune gabanmu su kwatanta mamu cewa mu daban waɗancan daban ba ƴan uwanmu bane na addini ba aƙidar mu guda ba wallahi tallahi duk mutumin da yake kiran al'umman musulmi zuwa ga ta tarwace ta dari zuwa ga a samu ɓaraka zuwa ga ƙungiyanci to za a waye gari alƙiyama ya haɗu da surprise wadda bai yi tsammani ba wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun alkiyama ita ce za ta zo da abubuwan mamaki mutumin da kake ganin yana aikin Allah a wayi gari alkiyama shine farkon wanda za a shirga a danne mai kai a yi wutar jahannama da shi Allah ya tsare saboda haka ku yi hankali da kungiyanci kungiya ba abin bauta bace kungiya ba Allah bace kungiya ba ita take wakiltar Allah ba a duniya a ita hanya ce kawai ta a samu a isar da sako wanda ya shiga kungiya karere na wanda bai shiga kungiya ba wanda yake cikin kungiya kar ya dauka wanda ba kungiya ba musulmin kirki bane sai shi yake musulmin kirki a'a ko kana aiki cikin kungiya ko baka aiki cikin kungiya ya kamata ka fahimci cewa musulmi wanda yake karba sunan musulmi dan uwan musulmi ne babu bambanci tsakaninka da su har aikin da kake cikin kungiya kai ma in ba ka da tsarkin zuciya wallahi baka fi karshen Allah ya danne ka ba shirga ma kashi a kai ka wutar jahannama saboda Allah ba dan uwan kowa bane ya ku bayan Allah mutanen jiratawa ina kiran ku da babban murya cewa ku dunkule ku manne ku haɗe ku zama tsinciya madaurin ki guda kar dalilin ƙungiyoyi da sunan ƙungiyoyin kira zuwa ga addini zo su kawo rabuwar kanu zo su kawo matsaltsalu wanga yayi gabas wanga yayi yamma wanda kuka iya miƙa wuya yi muku haka kun zalunci kanku kuma kun zalunci ƴan uwanku kuma kun ci amanar addininku babu babu lale bare marhaban ga duk wanda ya zo yana kira zuwa ga rarrabuwa duk mutumin da ya zo yana kira zuwa ga haɗin kai shine mutumin kirki shine kira irin wanda Allah ya umarni a yi shine kira wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar yan rayu yana kiran al'umma zuwa ga wannan. Ya ku bayan Allah mutanen jirata ba, ku sani cewa wanga yini yini ne mai albarka daga cikin yininnikan garin jiratawa. Allah Ubangiji ya sauƙaƙe wato gudanar da wannan ibada babba daga cikin ibadoji su ne ibadar sallar juma'a a cikin wannan masallacin mai albarka masallaci mai tarihi wanda an gina masallacin tun 1958 alif ɗari tara da hamsin da takwas ana lokacin ba mu ma san an yi mu ba a duniya haka aka gina wannan masallacin uwayenku da kakanninku suka kama hannun juna suka zama ‘yan uwan juna, suka yi amfani da wannan masallacin wajen daidaita ɓaraka da take tsakanin al'umma, suka yi amfani da wannan masallacin wajen ƙara daidaita sau da kuma wato haɗewa da zama tsintsiya maɗaurin ki guda, su waɗancan sun riga sun gabata. Abin da suka aikata na alkhairi ko akasin haka yana a gare su, ‘yan uwa musulmi, abin da ya saura yau, wato shine amana wadda ta dawo bisa wuyanmu, don haka amana ce mai girma cewa wannan masallacin da an raya shi da ayyuka na alkhairi da sallar juma'a, gashi kuma yau ya dawo da rai bayan ɗan lokaci da yankewar haka. ‘Yan uwa musulmi wannan ni'ima ce wadda ta cancanta a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya kamata mu sani kowanne cikinmu yana da nauyi bisa wuyan shi akan kula da wannan amanai akan kamawa da duk abin da ya sauwaka wanda kake iyawa annabi mu annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa duk wanda ya gina ma Allah masallaci yana neman yardan Allah da gina wannan masallacin to Allah zai gina mai gida a aljanna don haka ‘yan uwa musulmi wanda ya gina wannan masallaci muna fatan Allah Ubangiji ya sa yana cikin waɗanda suka samu dacewa da samun gida a cikin aljanna. Mu sani ya ku bayan Allah, raya masallatayya wato ba da gini ba ne kaɗai. Alƙur'ani yana kira zuwa ga a raya masallatayyan Allah. To kar ka ɗauka cewa raya masallaci kawai shine a zo a mai kwalliya a yi gini a maida shi kamar ɗakin amarya a'a wannan ba shi kadai bane shi ma yana tsabtace shi da tsarkake shi da girmama shi tabbas yana cikin raya shi amma ba shi kadai bane raya masallaci shi masallaci ana raya shi da yin sallah cikin shi saboda haka salloli guda biyar kar wanda ya ƙara tsayawa ɗakin matar shi yana yin sallah kar wanda ya ƙara tsayawa kalkashin rumfar shi yana yin sallah ya kamata al'ummar jiratawa ku zo ku ɗora cika wannan masallacin wajen sallolinku guda biyar azawar la'asar magariba isha'i asuba ya kamata mutanen jiratawa ku ɗora raya shi da yin sallah a cikin shi ana raya masallaci ne da yin sallah cikin shi ana raya masallaci ne da zikiri da ambatan Allah a cikin shi ana raya masallaci ne da karatun alkur'ani a cikin shi ana raya masallaci ne da watsa ilimi na addinin musulunci a cikin masallaci ana raya masallaci ne da sulhunta al'umma ciki masallaci saboda muhimmancin shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira yana cikin manya manyan ababe guda uku wanda ya ba muhimmanci sai da aka yi su manzon Allah yana yin hijira zuwa Madina kawar musulmi sun samu daula ne to in musulmi sun samu daula yana daga cikin abin da yake da muhimmanci ya dace a ce an gina masallaci wanda cikin shi za su ɗora tattaunawa bisa kan sha'anoninsu na addinin musulunci cikin shi za su ɗora zaunawa suna zikiri cikin shi za su ɗora karatun alkur'ani cikin shi za su ɗora ɗinke ɓaraka in an ce wane da wane wani abu ya shiga tsakaninsu za a kiransu masallaci ɗakin Allah a girmama ɗakin Allah da yin ayyukan alkhairi ‘yan uwa musulmi wannan da wannan ne gaba ɗaya ake samun raya masallatayyan Allah, amma ku sani, diyan da masallaci ya kai masallaci, ba ya samun rayuwa a raya shi yadda ya dace, sai idan ya dace da limammai masu tsoron Allah, sai idan ya dace da jagorori masu imani masu tsoron Allah, ai shi yasa Allah ya ce innama ya amuru masajidallah man amana billah, waɗanda kaɗai suke iya raya masallatayyan Allah, su ne waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir suka yi imani da ranar lahira wa aqamas salata wanda suke tsayi da sallah wa ataz zakata suke bayar da zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma ba su jin tsoron kowa sai Allah kaji mazaje ne suke raya masallatayya ashe ƴan uwa musulmi saboda haka ƴan uwa wato tsayar da juma'a a cikin wannan masallacin ni'ima ce wadda tana wajabta a gode ma Allah mu gode ma Allah ta hanyar yin salloli a cikin masallacin mu gode ma Allah ta hanyar halartowa sallar juma'a da wuri ita juma'a wato ba so ake ba mutum ya je ya kwance sai liman ya zo sannan ya zo a in kana haka kai ka jahilci juma'a juma'a so ake ka yi kwaɗayin kowace juma'a ma ka yi kwaɗayin kai ne na farkon wanda zai fara zuwa masallaci lokacin nan ne ka san mahimmancin sallar juma'a bahaushe ya ce wanda ya san zaƙin hura shi yake zuba mata nono saboda haka wanda ya san mahimmancin sallah ya san mahimmancin ganawa da Allah shi ne yake kwaɗayin ya aje komi duk bukatocinsu na duniya ya aje su ranar juma'a domin ya zama cikin na harko-harkon wanda suka yi sauko suka zo suka raya ɗakin Allah in an yi sabko an zo juma'a 'yan uwa musulmi ana son a yawaita sallolin nafila ana son a yawaita karatun alkur'ani ana son a yawaita zikiri da ambaton Allah da tasbihi da tsarkake shi ɗan uwa musulmi yana cikin abin da ya dace a yi na godiya ga Allah duk lokacin da liman yake hudu ba to a yi shiru a saurara haramun ne wani mutum ya yi magana da wani mutum matukar liman ya fara hudu ba ko da ɗan agaji ne babu inda aka ba shi lasisin cewa ya yi ma wani magana ko ya ce ma wani gulgusa ko sassaɗa wannan bai halatta ba a shari'ar musulunci matukar liman ya fara hudu ba sai dai in liman kin ne zaka ma magana a lokacin ya halatta amma matukar wani ne daban zaka yi wa magana 'yan uwa musulmi wannan saɓawa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam. ‘Yan uwa musulmi yana daga cikin raya masallatayyan Allah shine kawo ilimi wanda yake haskaka al'umma. Wannan masallacin ba mu fatan daga yau har zuwa tashin alkiyama, ba mu fatan a ce wannan masallacin ba a tsaye da juma'a, muna fatan ya zama wannan sallar juma'a da za a yi ita ce mabuɗi wanda za a ci gaba da raya shi za a ci gaba da yin sallar juma'a za a ci gaba da yin ayyukan alkhairi cikin shi har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi mu mai da wannan masallacin ya zamo wuri ne na tattaruwan manya da yara kun san addinin musulunci shi kadai ne yake tattara kowa da kowa ya tattara mai iko ya tattara talaka ya tattara mai kuɗi ya tattara maciyaci ya tara kowa da kowa kuma a zo a zauna guri guda yana cikin manuhohi na addinin musulunci da ya umarni a ɗora yin sallah ana haɗuwa masallatayya saboda a karantar da musulmai cewa su a wajen Allah daidai suke da juna ba bambanci tsakanin ma'ikanci da wanda ake iko ba bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka ba bambanci tsakanin malami da jahili a wajen Allah sai wanda ya ɗara wani tsoron Allah wanda ya ɗara wani tsoron Allah shine mahihici shine na gaba a wajen Allah to kullum in muka zo masallaci yana ƙara tuno mu da matsayin mu wajen Allah gani na aza kafata ni ina ganin cewa almajiri ne mai karatu ga wani shehin malami kusa na shi ma ya jera kafa shi da tawa ga wani basarake kusa na shi ma ya jera kafa shi da tawa ga wani mai arziki kusa na shi ma ya jera kafa shi da tawa to wannan tsarin duk duniya babu wani tsari da yake da wannan sai addinin mu na musulunci in ka je wani a wasu addinai zaka ga ko wajen bauta to akwai bambanci tsakanin wurin manya da wurin da wurin wasu amma a masallaci nan ne za ka ga mutumin da wato a hanya ko ɗaga mai hannu baka isa baka yi amma sai ka ga yana bayan ka kana gaba kuma bai damu ba domin gaba ɗaya an huskanci Allah da wannan zuciya don haka mu maida masallacin nan ya zamo matattara ta manya da yara mu maida masallacin nan ya zamo wuri ne na karantar da ingantatta aƙida wadda ta zo tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wuri ne na karantar da alƙur'ani mai girma wuri ne na karantar da ɗabi'u kyawawa mu mai da wannan masallacin ya zamo shi ne wato harkon wurin da za a ɗora sulhunta tsakankanin mutane wuri ne wanda za a ɗora yaɗa ƙaunar juna da ƙaunatayya wuri ne wanda za a ɗora taimakekeniya wajen ayyukan alkhairi ‘yan uwa musulmi mu sani cewa wato wannan masallaci kamar yadda na ambata tarihin shi cewa ya jima shekarun shi masu yawa ne to iyayenmu da kakanninmu na nan cikin garin jiratawa sun yi ƙoƙari sun raya wannan masallacin wasu sun sa dukiyansu wasu sun sa ƙoƙarinsu kowa ya iya abin da yake iyawa yau ga su sun wuce suna can gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah isar da rahama kaburburansu duk wanda ya kama ko da da rabin kalma ne na shawara wajen tabbatar da wannan masallacin muna roƙon Allah Allah ya kai haske da rahama cikin kabarin shi ga su yau sun kwanta dama masallaci a kwana a tashi a kwana a tashi yau gashi ya dawo ga hannunmu shin za mu kula da shi irin yadda su ma suka kula da shi shin za mu rike amanar masallaci irin yadda suka kula da amanar shi har ya iso gare mu ko ko za mu yi watsi da shi mu maida shi shi da kwandon shara duk ɗaya kana ina ya kai bawan Allah a cikin garin jiratawa da an tunkari ɗakin matarka sai a tar da yana ƙamshin turare a tar da shi tsabar-tsabar a gyare amma da an tunkaro masallacin unguwarku wanda ga gidanka ga masallacin sai a tar da shara tun bakin ƙofar sai a tar da ƙura ko ina za tar da wanda ma ya sanyo kaya masu kyau yana tsantsanin ya zauna ya bauta ma Allah cikin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ɗakin Allah ya zamo a wulakance idan ɗakin Allah ya zamo a wohince idan ɗakin Allah ya zamo wato da shara da datti babu kula wanda ɗaki ne ya cancanta a gyara shi cikin jiratawa ku bani amsa babu ɗakin da ya cancanta a gyara a tsabtace sama da ɗakin Allah babu ɗakin da ya cancanci a karrama shi sau da yawa ‘yan uwa musulmi mu musulmi wallahi muna zaluntar kanmu akan addini domin wasu lokuta wai sai mu ɗora jiran sai larabawa sun zo sun yi mamu wani abu yanzu tabarmi ma a masallacin nan wai sai mu jira sai wasu sun zo daga waje sun sai mamu a nan jiratawa Allah bai halicci wani mai arziki ba a nan jiratawa Allah bai halicci wani wanda yake da wato ƙarhin da zai iya gina kwatankwacin wannan masallacin ma wallahi ina sa ran a cikin garin jiratawa akwai waɗanda Allah ya ruha masu asiri akwai waɗanda Allah ya yi masu gyaɗar dogo akwai waɗanda Allah ya kama masu cikin lamurransu kai bawan Allah me yasa ba za ka kama ma ɗakin Allah ba irin yadda Allah ya kama maka me yasa ba za ka kama hidima ba ga ɗakin Allah kamar yadda Allah ya kama maka ya tausaya maka kana matsiyaci Allah ya azurta ka kana ba kowan kowa ba Allah ya baka ya zama kana cikin mutanen da ake ambato yanzu kai kana yarda a garin da kake rayuwa ciki a ce malhecin da za a heta cikin masallaci sai an kawo taimakon shi daga waje su masu kawo taimako daga waje ko da kasashen laraba mi suke nema aljanna mu kuma ha wataƙila aljana dan na tabbatar da inda dai mu ma aljanna muke nema ba yayyuwa a ce mu yi sakab da baki na rantse da Allah wannan kungiyoyin OLJ ONJ da suke yawo suna gina masallatayya ba kudin su bane su ma larabawan da ke turo kuɗi wasu ma mushanni ne can a garin su kawai in an masu biya ne sai kowa sai su taru su dubu ko su ɗari ta ce ya kamata mu yi tsari duk wanda ya ɗauki salarkin shi ya hudda jikka guda misali ya bada in aka tattara jikka guda ta mutum dubu an samu nawa kenan kaga ana iya zuwa a gina wani alheri za a je a gina rijiya ga wanda basu da rijiya za a je a gina makaranta a inda ba makaranta za a gina ayyukan alheri masu yawa me ya samu ba mu koyan ayyukan alheri kullum in dai ana zancen addinin Allah sai mu dora ja da baya da baya amma in ana zancen siyasa zaka ga yanda mutum zai ɗauko miliyan yayi kirari ya buga ihu ya ce na ba da miliyan guda wani ya taso yayi kirari ya ce na ba da kaza amma in ana zancen aikin Allah raya ɗakin Allah sai ka ɗora ja da baya da baya to dama aikin alheri Allah ya ce liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar tahiya ce ko ka zo a tahi da kai ko ka tsaya baya amma babu tsakatsakiya cikin wannan tahiyar daga masu tahiya sai wanda suka yi tsaye ɗan uwa musulmi ya kamata wannan amana da ta dawo akan mu ta masallaci mu kula da ita ku tsare wannan masallaci ta hanyar kira kiyaye sallar jam'i a cikin shi ku tsare alfarma da mutunci da martaba ta wannan masallaci ta hanyar karantar da ilimi na addinin musulunci tsantsa wanda ya samo tushe daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a tsare mutuncin wannan masallacin ta hanyar girmama malamai wallahi da al'ummar da malaman su ba su da kima ba su da girma a wajen su to su da kankan su wulakantattun mutane ne mutane suna da daraja da kima gwargwadon yanda ilimi da karantarwa ke da daraja da kima a cikin su a nisanci tsegumi da hayaniya yan uwa musulmi addinin musulunci baya rabawa sai dai ya hada addinin musulunci baya rosawa sai dai ya gina addinin musulunci baya ɓatawa sai dai ya gyara don haka duk inda ka ga rosawa ko tarwatsawa ko watsawa wallahi summa tallahi ba aikin musulmi bane da musulunci saboda haka ku haɗa kanku ya ku bayan Allah yara su ɗora girmama manya manya su ɗora tausaya ma yara masu arziki su ɗora tausaya ma talakawa talakawa su san da cewa Allah shi yake rabo ya ba kowa su gamsu da matsayin da Allah ya aje su ku ɗora addu'a ga jagororinku Allah ta'ala ya azurta su da adalci da yi maku daidai. ‘Yan uwa musulmi, a magana ta ta ƙarshe shine ina fatan wannan masallacin ya zamo a cikin garin jiratawa wata zuciyar jiratawa ce mai ɓuɓɓugowa da alheri, wata zuciya ce ta jiratawa wadda za ta ɗora ɓuɓɓugawa kullum das, das, das tana watsa alheri a cikin garin jiratawa. da garuruwan da suke kewaye da jiratawa baki ɗaya ubangiji Allah ya sanya albarka a cikin wannan masallaci wanda suka gina shi Allah yi masu rahama Allah sanya ya mako masu Allah sa aljanna firdausi ita ce makomarsu duk wanda ya kama wajen hidima ga wannan masallaci ko gina shi ko da da kankara guda ya kama kama wajen aikin gina shi ko kuma ya kama wajen faɗaɗa shi ko kuma ya kama wajen inganta shi ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka yalwata mashi duniya da lahira idan da ran shi Allah ta'ala ka shiga cikin lamarin shi kamar yin lamarin addininka idan kuma ba ya da rai Allah ta'ala ka kai rahama da gafara da sanyi a cikin kab- kabarin shi ya Allah muna roƙonka ka sanya albarka cikin wannan gari na samarin jiratawa ubangiji Allah ya mari wanda za a ci moriyarsu a cikin garin jiratawa iyayensu su amfana da su al'umma jiratawa ta amfana da su al'ummar duniya gaba ɗaya ta amfana da su Allah ka shiryar da 'yan mata na cikin garin jiratawa Allah ka azurta su da mazaje na gari ba mazaji ba, Allah ta'ala ka ruha masa asiri duniya da lahira. Ya Allah ka ɗaukaka wato, ka- Allah ta'ala muna roƙon ka ɗaukaka dattawan garin jiratawa, ka sanya ma rayuwarsu albarka. Abin da suka yi na rayuwa Allah ka lullube shi da albarka abin da ya saura kuma Allah sa su gama da duniya lahiya. Ya Allah muna roƙonka shugabannin jiratawa ka ƙara masu adalci da son Allah da son annabi Muhammad da son Alƙur'ani. ya Allah ka sa duk abin da shi ne daidai shi ne alheri Allah ka azurta shi da aikata shi duk abin da zai zama matsala ko ya zama sharri Allah ta'ala kar ka ba su sa'a ko sun yi yunkurin aikatawa Allah ka canza masu manufarsu ta dawo zuwa ga abin da zai zama kyautatawa zai zama alheri gare su da kuma al'ummarsu ya Allah muna roƙonka dukkanin shugabanninmu na ƙasar Nijar gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa duk wanda aka ba wani jagoranci Allah mun roƙe ka ka kama hannun shi ka tilasta shi bin daidai duk wanda zai bauɗe ko ya karkace ya kawo ma al'umma matsala Allah ka ka ba shi sa'a wanda yake neman sai ya tada zamne tsaye a cikin ƙasar Nijar Allah kai ne mai kowa kuma kai ne mai komi kana ganin shi mu ba mu ganin shi kai ka san shi mu ba mu san shi ba Allah ka zace shi duk inda yake ya Allah ka mashi damkar dambun ba'u ubangiji Allah ka mai da kulli kullan sharrin shi akan shi ya Allah duk wani mutumin da yake neman ya kawo hargitsi ko tashin hankali ko fitina a cikin ƙasar mu ta Nijar ko ya kawo kashe-kashen rayuka da zubar da jini ya Allah kai ne mai iko kai ne mai ƙarfi kai ne babban shishike gare ka muka dogara mun damka shi ga hannunka Allah ka mai damkar dambun ba'u Allah ka mai hukuncin da ya dace da shi idan mai kuɗi ne Allah ka talautar da shi idan talaka ne Allah ka ƙara mai talauci idan ɗan birni ne Allah ka maida shi ƙauye in ɗan ƙauye ne Allah ka bar shi cikin ƙauye har abada kuma ka aza mai ciwon zauna ka huta muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka Allah ya ɗaukaka musulmai da musulunci ya kaskantar da kafirci da kafirai muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki marasa lahiya na cikin garin nan Allah ka ba su lahiya masu bukatoci na alkhairi gaba ɗaya Allah ya san kowa Allah ka biya min bukatocin mu na alheri wala haula wala quwwata illa billah mu tsai da sallah